أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاءكو قوة الرجب جرى النبي صلى الله عليه وسلم دمود آيادة إليه دود أربعين شدة وان دي داتي دا شاءكو قوة آية شكرا تدبو بيو عشرين دا بيار muna ci gaba da tafsirar alkur'ani mai girma cikin suratu ali imran a nan masallacin mufida Allah ta'ala ce zurriyatan ba'daha min ba'd ai hasalat tanasub Allah ya ci gaba da kawo mu wato abin da ya faru irin matsayin da Allah subhanahu wataala da girma da daukaka da yima wato annabawa da kuma zuriyarsu ai hasalat tanasub samun nasaba ya faru at-tanasub shine samun nasaba samun danganewa na dan wane wane jikan wane wattashabuhu bainahum da kuma kamanceceniya tsakaninsu fil khalqi a cikin halitta wal akhlaqil jamila da kuma halaye kyawawa mana sun yi kama da juna annaba domin dukkan su annabawa ne masu aiki da ilimin da Allah ya ba su kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa lamma zakara jumlatan min al-anbiya'i lokacin da Allah ya faɗi jumla na annabawa ad-dakhilina fi dhimni hadhihi al-buyut wadanda suke shiga a cikin waɗannan gidaje al-kibar manya-manyan gidaje Allah ya ce wa min aba'i kuma daga iyayensu wa ikhwanihim da ƴan uwansu wa zurriyatihim da kuma zuri'ansu ɗayansu da jikokinsu kenan washtabainahum Allah yace kuma mun zabe su wa dainahum kuma mun shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa tabarkin Allah subhanahu wataala mi kake bayan Allah ya faɗa annabi 20 da nawa annabi 18 بتلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم bayan Allah ce watilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qawmi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المسلم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين Allah ya ce wa min aba'i wa zurriyati wa ikhwani wa isma'ila wa laysa wa yunus wa luqa wa kullam faddalna lil alamin wa min aba'i to shine nan ma malan ya kawo wannan kamar yadda anan Allah ya faɗi zurriyatan ba'dha min ba'd aka ce Allah ya ce wa min aba'i wa zurriyati wa ikhwanihim washtabainahum ko wa dainahum ila siratal mustaqim wallahu samiu alim kuma Allah subhanahu wataala mai yawan ji Allah ta'ala mai yawan sani ne ya lamu Allah ya san man yastahiqqul istifa'a wanda ya dace da zabi wa yastafihi sai Allah subhanahu wataala ya zabe shi wa man la yastahiqqu dhalika kuma wanda bai cancanci Allah ya zabe shi ba wa yakhdhuluhu sai Allah ta'ala ya ki zabe shi ya bar shi wa yurdihi kuma sai Allah ta'ala ya bar shi ya halaka muna ganewa ko haka Allah subhanahu wataala wanda ya dace Allah ya zabe shi annabi ya zabe shi manzo ya zabe shi malami ya zabe shi almajiri ya zabe shi musulmi mai imani sai Allah ya zabe shi sai Allah ya bashi ɗaya daga cikin waɗannan nemomi wanda kuma Allah bai nufin haka ba gare shi shikenan kira Allah ya kyale shi kuma Allah subhanahu wataala ya bar shi halaka kenan Allah ya kiyaye mu wadalla hada malai yace wannan yayi nuni ala anna haula'i abusa cewa lalle waɗannan da Allah yake faɗi anan ikhtarahu Allah ya zabe su ne lima alima min ahwalihim saboda abinda Allah ya sani na halayensu almujiba halayensu waɗanda suke masu wajabtawa ne zalika domin haka fadlan minhu wa karama saboda kyauta ta Allah subhanahu wataala da kuma baiwa ta Allah da Allah subhanahu wataala wato yaga kana da kokarin yin abu kokarin zama mutumin kirki Allah zai kama maka sai ya datar da kai sai ya kare ka daga sharrin shaidan shedanin aljannu kuma da na mutane gaba dai sai Allah ya kare ka da gare su wa min al-fa'ida malam yace yana daga cikin fa'ida wal hikma da kuma hikimar da ke akwai fi qassihi alaina a cikin ba da labarin da Allah ya mauna na akhbara haula al-asfiya wadancan masoyan Allah zababbun an nuhibbahum hikimar da yasa Allah yake gaya mu labarin annaba da manzanni dan mu so su mu ji a duniya ba wanda muke so bayan Allah kamar su sa'annan kuma wa naqtadiya bihim kuma dan mai koyi da su mu so su sa'annan kuma mu zan yin yana aikin su ba ka ce kana son annabi ba amma kuma kai kowa lalacewa baka damu da ibada ba su kuma ibada suka yi ya kamata ce kana son su kana son su kuma kana mi soyayya ka da su tana nuna kai koyi da su ba wai ka zan kisan su ba amma kuma ba ka irin aikin su ka guji ƙarya ka guji cin amana ka guji yaudara da damfara domin duk waɗannan ɗabi'u ne da annaba ba su yin su sun zo ne domin ma su yaƙi waɗannan mugayen ɗabi'u sun zo ne domin su tabbatar da gaskiya a cikin mutane su tabbatar da rukun amana cikin mutane tabbatar da kirki da mutunci cikin mutane yasa suka zo to kuma kai kana son su amma baka da kirki kana son su makaryaci ne kana son su mayaudari ne to na kake son su da haka Allah ta'ala abin da yasa yake ba mu labarin su dan mu so su kuma mu koyi da su kuma wa nas'al Allah Allah yana ba mu labarin su ne dan mu roki Allah subhanahu wata'ala an yuwaffiqana lima waffaqahu mu zan kiro ko Allah ya datar da mu ga abin da ya datar da su ma'ana yadda suka zaman to kimtsatsu shiryayyu mutanen kirki ba abin da ke cikin rayuwarsu banda bautan Allah mu ma sai mu ta roƙon Allah Allah ya mana daidai da mu ba za mu kaiwa gare su ba amma dai wata shabbahu in lam takunu mithlahu ku yi koyi da su ku yi kama da su ko da ba ku zamanto irin su ba ba za ka iya zama kama annabi ba wane kai ba za ka iya zama kamar sahabi ba wane kai tabi'i ma ba za ka iya ba ba aikin ka bane amma dai ana so kai mi kai kokari kai kokarin roƙon Allah ya datar da kai kai ma irin matsayinka na dan farar hullarka Allah ya datar da kai ka dace wa Allah nazala kuma Allah ta'ala yana ba mu labarin annabawa ne dan kan mu gushe kullun nuzri anfusana mu zan kire na kanmu kawai duk kokarin ka da ibada ka da roƙon ka da addini ana baka labarin annaba sai ka ji to kai fa ba ma komai kake yi ba kenan amma in ana bada labarin annaba kana kai lalle ni ma haka nake ba suke dan nan to ba ka sa abin da kake ba sai ba ka ba ka kwatanta kanka da annaba sun bi karfin ka to saboda haka in kana jin labaran bayan Allah na gwada sai ka rena kanka sai ka ce bari ka ƙara tashi ka gyara halayenka ka gyara ɗabi'unka ka zamanto mutunan kirki bi na anhu saboda makaran mu da gare su mun makara sun wuce mu jirgin su ya riga ya tashi ba wuce yace wanda ya riga ka wani ya riga sai ya riga ka tashi wa da mutasafina da kuma rishin siffantuwa mu bi ausafihim da siffofin su haka ne ko yawa an ana ba mu labari sai mu ga mu ba mu da irin siffofin su ko ba haka ba annaba ayi wata shidda gidan shi wa dora wuta ba bai taba damuwa ba kai ba kai ya kwana shida ma aka yi sai ka ta ɗumumuwa ba wata shida ba sai ka ta damuwa to ka ce na baka labarin sai ka ce ka lalle mu bai komi ba in za Allah ya kwana uku bai ci abinci ba yana azumi bai ajiye azumin shi ba tsawon kwana uku ba ba ka iyawa a kawo manzo Allah kuɗi diya rabi ya ba kowa ya zanna ba ya da ko da tana iyawa ka da tsakuro ka ba wanda kaga dama saura kuma ka ce kai ma kana da bukata kuma kana da gaskiya dan kai ba annabi bane ko ba haka bane yawa to shi yasa ana baka labarin sai ka rina kanka sai ka ga lalle siffofin su kai baka kamo komai a ciki ba sai dai kawai fata kake sai dai kamna kawai da soyayya gare su wa mazayahum jamila da kuma ababen da suka bambanta su kyawawa wa hada aidan malam yace wannan ma min lutfihi bihim yana daga cikin tausayin Allah gare su wa idharihi thana alaihim da kuma bayyana yabo da yayi akan su fil awwalina wal akhirina cikin mutanen farko da mutanen karshe wa tamih da kuma fadakarwa bi sharafihim game da daukakar da Allah ya musu walillahi malam yace to dan Allah ina tambaye ka ma azama judahu wa karama ka gaya mani menene abin da ya kai girman kyautan Allah da baiwa Allah wa akthara fawaid mu'amalatihi sannan kuma ka gaya mana abin da yafi fa'idodin hudda da Allah subhanahu wataala ka gaya mana wanda zaka hudda ka kare da shi irin karuwar da zaka yi da Allah subhanahu wataala babu duk wanda zaka karuwa da shi abin da zaka samu mai karewa ne amma hudarka da Allah abin yana nan a adana maka ranar kiyama zai amfani ka kaga ba dai bane law lam yakul lahum min ash-sharaf da dai a ce annaba ba su da wata daukaka illa anna azkarahum sai dai labaran su mukhallada suna nan da sai yanzu ma muna karantawa wa manaqibahum mu'abbada darajojin su suna nan har abada ana karantawa cikin mutane lakafa bi dalika fadla da wannan kada ya isha annabawa falala da daukaka to ballantana suna da abubuwa masu tarin yawa Allah ya ƙara mana son su ƙara taimakon makon koyi da su walamma zakara fasail hadhihi albuyut malam yace yayin da Allah subhanahu wataala ya faɗi waɗannan fadail hadhihi albuyut falalulun wato waɗannan gidajen guda hudu da Allah ya faɗi إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران الكريمة ما سجرما ذكرت سي الله يفد ما جرى abin da ya riga ya gudana ne Maryam walidati Isa ga Maryam mahaifiya Annabi Isa alaihi salam wa kaifa laqafa Allah biha kuma Allah ya bada labarin yadda Allah subhanahu wataala ya nuna kaunar shi da tausayi gare ta fi tarbiyatiha a cikin tarbiyyarta wa nash'atiha da kuma tasawarta ta shiga hannun manyan mutane annabawa su ne suka tarbiyyance ta ga hannunsa ta tashi yasa ta tashi akan misan Allah subhanahu wataala da kin shaidan fa qala sai Allah ta'ala yace id qalat imra'atu imrana tana lokacin da matan imrana ta ce ai walidatu maryama ana nufin mahaifiyar maryam lamma hamalat lokacin da ta dauki cikin maryam yace rabbi ya Allah mahalicci na inni nazartu laka lalle ni nayi bakance gare ka ma fi batni muharrara abinda yake cikin ciki na yantacce ai ja'altu ma fi batni na sanya abinda ke cikin ciki na na juna biyu khalisan liwajhika tsantsani domin zatin ka ya Allah muharraran kuma yantacce ne li khidmatika domin yi maka aiki wa khidmati baitika kuma domin ya madakinka wato hidima wani daki kenan masallaci baitul maqdis fa taqabbal minni to Allah ka karba gare ni hada al'amal al-mubarak wannan aikin mai albarka innaka antas samiul alim lalle kai Allah subhanahu wataala mai yawan jini Allah mai yawan sani ne tasma'u du'a'i Allah kana jin kira na kana jin addu'ata وتعلم نيتي كما الله كاسن نيتا وقصدي كما الله كاسن منفاتا هذا wannan ya faru wa hiya fil batni alhali maryam tana cikin ciki qabla waqiha gabanin haihuwarta alamma wada'ata lokacin da ta haife ta qalat sai ta ce rabbi ya allah inni wada'tuha untha lalle ni na haife ta kiyamaci ka annaha tashawwafat kamar dai da can tana son an ya kuna zakaran ta so ya zamanto da namiji ne ba diya mace ba li yakuna aqdar ala al khidma domin ya zamanto mafi wato karfi akan hidima wa goma mawqi'an kuma ya zamanto mafi girman matsayi wannan duka sifofi ne nawa aikin karfi na da namiji ba na diya mace bane duk aikin karfi gaba daya su ɗaya mata ƴan lele ne lelen da Allah ya ce a musu ne suka rena muturawa na hure musu kunnuwa suna saurari su ƴan lele ne ƴan shagwaba ne su yi zaman su gida kawai ji a sha wahala a kawo masu ba sai ya ake nema ba amma sun tashi ne sai su yi sana'a abin nan mai sauki a cikin gida wanda babu wahala a cikinta su yi sana'o'insu na dafe-dafe na sai da takalma sai da tufafi sai da kayayyaki a cikin gida da kwanoni duk sai sai da abinsu a cikin gida amma ba da yakin karfi ba ya fi karfin su masu iyawa gaba da ɗabi'ansu ɗabi'ansu Allah ya yi su jiki mai tafshiri ba jiki ne mai kwari ba muna ganewa ko? ishe za kana ga cikin matan ne wata ke faɗin haka ita mace ce kuma ta so ta samu ɗa namiji ba ɗaya mace ba fi kalamiha cikin maganar ta nau'u uzrin min rabbiha akwai wani nau'i na kawo uzuri daga mahaliccinta kuma tana ba Allah hakuri ne fa qala Allah subhanahu ta'ala yace wallahu a'lamu bima wada'at kuma Allah ta'ala shine mafi sanin da abin da ta haifa bata san wanda ta haifa din nan ba ta fi maza da yawa Allah shi ya fi sanin waye ba ta mace ne ba ta mai kama da maza kallabi tsakanin rawunan ai la yahtaju ila ilamiha Allah baya bukata zuwa sanar da ita bal alimahu Allah subhanahu wataala ya sani ko bal ilmuhu Allah ta'ala sanin shi muta'alliqun biha yana rataye da ita qabla an ta'lama ummuha ma hiya gabanin mahaifiyarta ta san ita wace ce Maryam Allah ya rige ya san wa za a haifa raka da ta tsaya tana tunanin da ɗa namiji ne bata san wani ne Allah ya bata ba walaysa zakaru kal unsa tace ɗa namiji ba kamar ɗiya mace bane ta ko ina sun sha bamban wa inni sammaituha maryam kuma lalle ni na kira ta da sunan maryam ko musabaka akai maza da mata zaka ga su ake canyewa maza ke canyewa ba mata ba galibi maka yi musabaka goma to takwas ciki ko tara duk maza ke canyewa ko ba haka bane nan mun shayin musabaka mace ba ta taba ci ba ko cikin mushajja'i na ba ta zuwa irin ta biyar ko ta hudu duk ba a samun ta baiwa ne sai sun yi kamar za su sai ga abin mun yi mun yi kullum fata muke in mace ta shigo Allah ya sa ta ci muna da fatan mace ta ci wata rana maza su ji kunya kawai muna son wannan rana abin sai ya gagara sai Allah ya hana abin burgewa ne a ce mace tsakanin maza ta zo ta wuce su in karatun Qur'ani yana da kyau saboda zai kara ma sauran zai ba su ƙwarin gwiwa su ma bari su tashi su cin mata ko su wuce ta ma amma kullum sai gari sun yi sanyi kullum ba su samu nan ba su samu zai ga sun yi sanyi to kuma inda inda kaman kokari ke gare mu yanayin mu ɗabi'an mu ɗabi'an halayyar mu da sabayyar mu da kokari gare mu wurin taimakon irin ayyuka na addini da za su kara ma 'ya'yan musulmi kuzari game da rukun addinin kamar karatun alkur'ani inda muna da da sai a itai da sai a tsara ta mata a ce ta maza daban ta mata daban a bari sai sun kware sun iya sai a zo a gama su wataƙila sai ka ga ko ta yi ta farko ko ta biyu ko ta uku daga nan dai wata rana ma dai yau da gobe ana yi kullum in za a yi za su ci sai ka gan su ciki amma inda haka za a tsaya to ba za a samu ba wannan kuma dole sai muna da kulawa sai abin ya dame mu al'ummu madrasatu idza adattaha adatta shaban tayyib al'araq uwa makaranta ce dan ka tanade ta ka shirya ta ka koyar da ita tarbiyya addinin musulunci da ilimin muka addinin musulunci to lalle makarantar ta za ta kare girma sosai domin mafi yawan tarbiyya uwa ke bada ta ba uba ba domin ita ke zama da yara ita ke zaune cikin gida yara na cikin gida kai kuma kana can wurin fafataka in ka fita da sabon shi kenan mai kokari ne zai dawowa da rana mai kokari ne zai dawo kafin magariba ko bayan magariba galibi duk ana dawowa ne bayan isha'i a gani ka dawo da ka dawo ka gashi ba kake ka nemi wuri ka dan huta ai ba fataka ko ba haka ba da haka uwa tana da muhimmanci sosai a kula da ita walaysa dhakaru kal untha namiji ba kamar mace yake ba wa inni sammaituha maryam kuma lalle ni na sanya mata maryam sunan ta kenan fi dalalatun a ciki akwai dalili ala tafdili zakari ala al-unsa akan fifita da namiji akan mace kuma haka nan ne rijalu qawwamuna ala nisa maza suna da daraja mai yawa akan mata bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda fifikon da Allah subhanahu wataala ya tsakanin su liman namiji ne ladan namiji ne shugaba namiji ne mai gida ma namiji ne a duka Allah subhanahu wataala kuma mai tafiya ya nemo namiji ne duk wannan fifiko ne da Allah ta'ala ya ma ɗaya namiji akan ɗaya mace wala tasmiya sa'annan kuma wannan yana yin nuni akan zana suna waktal wilada lokacin da aka haihu ya nuna halaccin nan take da an haihuwa kana iya samu ɗanka suna ko ƴarka suna ka ce sunanta wance ko kuma sunan shi wani ya halitta ba sai an jira sai sati ba ko ba sai an jira bayan kwanaki ba ran nan ana yi take ma ana yi ya halitta sa'annan kuma nan yace wala anna lil ummi tasmiyatal waladi sa'annan kuma wannan yana nuni akan cewa lalle uwa tana da dama wato zana ma ɗanta suna ko ɗanta suna uwa tana iya cewa ta kira miji ko kuma in ya zo ta ce wanta na samata kowa da na samu shi ya halitta amma malam ce idan lam yakrahil abu in dai uba bai faɗa ba yace bai yarda ba yace a da ba ai da ni da ke ai da mahaifin shi ne mahaifanta ne saboda ka yarda suna mai kyau na in ya ce a akwai sunan da na aje maya ko na aje mata dama a za a samu da shi kenan ce a da Allah ka bari a dai tattauna in ta in ya ki yarda shi kenan ya hita haƙƙi shine sama amma dai uwa tana da dama ita ma saba saboda ta ce wa inni sammaituha maryama وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم kuma lalle ni ina neman ka tsare ta da zuri'ar ta daga shedan wanda yake abin jefewa dat laha ta yi addu'a ga ita maryam wali zurriyatiha kuma ta yi addu'a ga zuri'arta an yu'idahum Allah cewa Allah ya kare su min ash-shaytanir rajim daga shedan wanda yake abin jefewa fataqabbala rabbuha bi qabulin hasan da Allah subhanahu wataala ya karbe ta da karba kyakkyawa ai ja'alaha nadiratan maqbulatan Allah ya sanya ta mai bakance ce mai karbabban bakance wa ajaraha kuma Allah ya kare ta zurriyata kuma Allah ya kare zuri'anta min ash-shaytan daga shaytan wa ambataha nabatan hasana kuma Allah subhanahu wataala ya tado ta tadowa mai kyau ai nabatat nabatan hasana ta tsiro tsirowa mai kyau mana kinaya ce na tasawarta da girman ta girma ta mai kyau mai tsafta wa shabun na shafi ibadatillah maryam ko da ta tashi ta tashi cikin bautan Allah subhanahu wataala bata san wasu abubuwa ba a san akwai akwai wata falala akwai wani matsayi da ke ga mutum a ce cin tasawarka kai ba annabi ba manzo ba da cikin gama garin mutum amma tun da ka tashi baka san wani abu na shirilita ba na shegantaka ba na kauce ma ba ruwanka da shi akwai mutanen da suke tashi wannan sun suna yan ƙanana zai gansu kamar wasu malamai yan ƙanana ne amma suna kama jikinsu wannan yana daga cikin mutanen da Allah zai musu inuwa ranar alkiyama shabun na shafi ibadatin layi matashin da ya tashi a cikin bautan Allah kuma nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi mamakin matashin da tunda yake tun tasawa shi bai taba lalacewa ba abbalaga shi har ya tsallake balaga ka san balaga wani ungurmin daji ne mu duk wanda ya shige shi ya hita sai a taya shi murna wani daga nan yake lalacewa daga balaga shi shikenan ya ki ce ya lalace shikenan wannan lalacewar da rishin jin magana ta bi shi har tsufa rishin magana kawai da girman shama kiriri ta ce ne girman banza wani kuma ya yi ƙin ji cikin wurin da ya wuce wurin shi kenan ka san baligi in yana jin balaga ko uban shi sai ta yi haka yake kallo sai in ka san girhin shi da mari lalle dai ba ɗaya bane da kai da shi sa'an bi badaniha a cikin jikinta wa khuluqiha da kuma mi da halayenta gaba daya ko wa khalqiha da halittarta ita ta so tasowa mai kyau wa akhlaqiha da kuma halayenta me yasa li anna Allah ta'ala domin Allah ta'ala qayyaba laha zakariya alayhi salam ya hada ta da zakariya mace Allah ya tabbata alayhi salam akan shi annabi ne cikin annabawan Allah Allah subhanahu wataala sai ya mika ta gare shi cewa ya kula da tarbiyyarta. Kaga dole ta tashi tasawa mai kyau. Wa kaffalaha iyahu kuma Zakariya ne ya dauki rijanta da dawainiyarta da komi. Wa kaffalaha Allah ya mika mashi renanta. Wa kaffalaha kuma Zakariya ne ya renanta. Ana karanta wa kaffalaha kuma ana karanta wa kaffalaha ba tare da shadda ba. in ka ce babu shadda wa kafala kiran zakariya ya renanta in ka ce wa kafala Allah ne yasa zakariya ya renanta wani ma'ana dai ce in ma ya renanta Allah ne ne yace wa za min rizqihi biya wannan yana daga cikin tausayin Allah subhanahu wataala gare ta li rabbiha domin Allah ta'ala ya mata tarbiya ala akmalil ahwal abu samu bi kyawun halaye mana dan zakariya ya samu yi mata tarbiya akan halaye kyawa fa nashat fi ibadati rabbiha sai ta tashi a cikin bauta Allah subhanahu wataala wa faqatin nisa kuma ta wuce mata da yawa wan qata'at ta yanke rayuwarta da ibadati rabbiha domin ta tsaya ta bauta ma Allah subhanahu wataala duk wani kwaɗe duk wani haske duk wani kyalekyalen duniya ta aje shi ba ruwanta ibada ce gabanta kawai ba ruwanta da wasu kaya ba ruwanta da wasu abincin cika ba ruwanta da wani shagali da ake da duniya tana so ta samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama wurin Allah wa lazimat mihrabaha kuma ta razumci ɗakin ta na ibada ai musallaha wurin sallarta fa kana sai ya zamanto kullama dakhala alaiha zakariya almihraba duk lokacin da annabi zakariya alaihi salam wato ya shigo wurin sallar ta din waje da inda haris sai ya samu abinci a wurin ta min ghairi kasbin ba tare da an yi aiki aka samu shi ba wala ta'abin ba tare da an sha wahala ba ba wani ne ya kawo shi ba cikin gari ba wani mutum ya dauko ya kawo mata ba wani dan uwanta cikin yan uwanta ba kawai sarauta ce ta Allah Allah yake turo mala'ika ya kawo mata bal rizqun a arziki ne saqahu Allah ilaiha Allah ta'ala ya koro wannan arzikin ya zuwa Maryam wa karamatun kuma kyauta ce akramaha Allah biha Allah subhanahu wataala ya karrama ta da shi wa yaqulu la zakariya sha annabi zakariya duk lokacin da ya shiga wurin ta ya samu abinci sai ya ce mata anna laki hada daga ina kike da wannan wa ya kawo miki wannan abincin ina kika samo shi ki gaya mani saboda mi saboda ya san nauyin da yake rataye a kan shi cinta da shanta da suturanta da kan shi ne to ga ta wani ya dauko abinci ya kawo mata wane ne ta gaya mashi kuro kenan mai kyau in ka ga ɗanka ko ƴarka da wani abu wanda kai baka sai mashi ko ba wani aiki suke ba suka samu ko baka tunanin cewa cikin ƴan uwanka akwai wanda zai iya sai musu ko cikin abokananka wani ya iya sai musu in ba ka tunanin haka nan muna gane ko gaba dai duk dangin ka ba mai ba mai halin ya sai mai wannan abu duk talakawa ne haka abokananka da irinka ne talakawa daga ɗanka da wani abu na kuɗi da yawa wanda masarar gidan kullum wadda za a ci yau da ƙyar ake samu ta ka gan shi da wani abu mai tsada na jikka talatin ko arba'in ko fiye da haka nan da ga ɗanka da ya shigo da mutum buru da gudun a cikin gida ya kamata ka tambaye shi na ya samu ba murna za ka yi kai barka ba ka ce masha Allah a'a sai ka tambaye shi ina ya samu sai ya gaya ma in ba haka ba a maida shi in ya ce aro ya sai ka ce kira wanda ya ara mashi sai ya ce ina ka samu kuɗin moto arhashi a ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku ka sami kuɗi na haka ma yakka ba ta ta murna za ka yi ma a lalle kin yi farin jini har ake sami ki moto harka ta lalace saboda ka sai ka tambayi ta anna laki hada daga ina kika samu wannan kai ma daga ina ka samu wannan in yace kananka ai sai mani ko magajinka ya sai mani shikenan sai ka kira mutunan ka tambaye shi ka ji ce kwarai in ma macen ce haka nan kuma shikenan ba anna laki hada inda aka yi tambaya ya kamata a bada amsa fadlan wa ihsanan saboda falala da kyautatawa ko inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab mana tace mishi huwa min indillah qalat huwa min indillah tace shi daga wurin Allah ne fadlan saboda kyautan Allah wa ihsanan saboda kyautatawan Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle Allah subhanahu wataala yana azurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba ay min ghairi husbanin min al'abdi ba tare da lissafin bawa sai Allah ya kawo maka arziki wala kasbi ko ba tare da aikin ka ba sai Allah ya kawo maka shi ana ba tare da kai wani kokari ba Allah ta'ala sai ya baka kudi sai ya baka arziki ba ta yadda kake tsammani ba ba ta yadda kake tunani ba ka sa sana'a ka gaba kana ganin nan ne zaka samu daga ita bata ba baka ba ta wani wuri kana samu ka zira ma sana'a ka ido kana ta kallo shuru har rana ta yi ba a komi ba ba wanda ya sayi sai ga Allah ya turo ma wani kawai tausaya ma ce kai wani ana na ana ta sana'a ka zo sana'ar zamani in ba jari ke akwai ba akwai wahala kawai sai kaga Allah ne ya karkato zuciyar shi gare ka kawai sai ɗauki wani abu ya baka ya ji a yi cefa ne kana dibin dala ɗari ce ya taimaka ma ko jika ɗaya ko jika biyu sai ka je ka guda ka ga talatin ce ya murɗike ta haka ya ce ma kaga an samu na abinci hada na ƙara ma kasuwa ba ta yadda kake ta kuma ba ka tunanin shi wannan ya baka ɗan kuma zai baka to haka Allah subhanahu wataala yake mai gane husbanin min al-abd wala kasbi ba tare da wato tunani ba na bawa ko ba tare da aikin bawa ba wani mutum ya taba ba wani mutum kuɗi bai taba tunanin ba yana da dala ɗari kuɗi ya bashi yake ga ya ce ya fi sabilillah ya bashi baya da baya da kaman yana da kuɗi amma kuɗi masu yawa kaga ba bayan da kake tunani kana tunanin wane mai haske mai motoci sabi masu kyawu shi zai baka ya abin bai hito nan ya hito ta wani kazami ne ya ce in ka gane baka cewa yana da dala ɗari tashi tafi amma kuɗi ya bashi ba masu yawa ita suna yana yi shekara yana tun zuwa su kare ba ba wai kyauta ce irin ya karara ba haka mai yawa yasa an kaga mutum bare rena shi rena kama ka ga gayya kenan ka rena mutum in ya ce ma wani bismillah bi shi ka san kowa ne ne ba sai ya mala'ika ne Allah ya juya maka shi ya ko ya zo da halittar mutum Allah eh wuta ce ana ana nema a ganta na kira sai ga ta tashi masaka kamar rena mutum wanda kake son sai kaga ya hana ka shi kuma wanda ka rena shi ko sai ga yana tausayin ka kuma yana da su makwadai kai baka sani abin da ba mu iyawa kenan mu mai son mutum mai haske ce bismillah saboda dakon dakon mai dauda kazamin yace ma bismillah to tunani kake nauyi ya dora ma ashe kake daukar nauyi ba ka da sai ka ce mai hankuri ma wallahi abubuwan sai a hankali قال الله تعالى الله تعالى yace wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja duk wanda yaji tsoron Allah Allah subhanahu wataala zai sanya mashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah ta'ala zai bayi arziki ta inda bai tsammani wa bi hadhihi al-aya malai yace a cikin wannan aya dalilun akwai dalili ala ithbati karamati al-awliya abu sa tabbatar da karamomin waliyai al-khariqa lil-ada wadanda sun keta al'ada kamar yadda Allah ta'ala ya kawo Maryam abinci ba tare da cikin yan garin wani ya kawo shi ba daga Allah ne kaga ya wuce ya saba ma al'ada daga na ka samu abinci daga ikon Allah Maryam waliyya ce shi yasa Allah ya karrama ta Allah yana karrama waliyan shi yadda ya ga dama yadda sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiya yunwa ta kama su ba abinci sai Allah ya koro musu wata dabba daga cikin teku sai da suka yi wata ɗaya wurin da suna cin naman ta bai kare da namanta da kitsanta suke abin nan shafa mai jikinsu wata karama ce don haka je yin wasu ya ji a datsu katar dabba ce ba su ma taɓa ganin irin ta ba ko labarin ta ba su taɓa ji ba kuma suka tashi aka yi guziri aka taho da shi madina to haka a karamomi suna nan da yawa kama a sahabu algar mutanen nan guda uku da suka zo suka fada kogo aga sun yi addu'a Allah ya karrama su ya bude musu duti wannan karama ce kaman ashabul kafi sun shekara 300 da wani abu kwance kuma Allah ya tada su duk karama ce duk wanda ba annabi Allah yana karrama shi in ya so kuma kowa yana da wannan karama sai dai kowa da irin tashi wani za za irin ta ban mamaki za ta bayyana wani ko ba ta irin ban mamaki ba ce kowa yana da ita ala inna awliya Allah la khawfun alaihim ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا بشارة تفي كرامة الله ذي كرم على الدنيا يباسوا من يباسوا كيوتا دبيوا بطا أكا الله يجي وكرامات الأولياء وتتبتت شعبني كما قد تواترت الأخبار بذلك كما جند لا باري سكي دافي في دهكا أنا لا باري سنزو حديثي ديوان labarai sun zo da yawa khilafan liman nafa zalika sabanin wanda yake yarda da haka ko sai yan bid'a wanda ba su yarda da karama ba akwai yan bid'a wannan suka ce su ba su yarda da karama ba in ce domin tana kama da ni tana kama da magiza kenan idan sai ta rikice ba a gane annabi ba a gane ita karama sunanta kuma bambancin karama da mu'jiza ita mu'jiza annabi na kirarinta amma karama ba a kirarinta in bawa na kirarin karama to sihiri ne yake ya in kana so bari in gwada ma yanzu in na haka sai wuta ta fito to asiri ne yake in ka karya asiri in ya busa wutar ba za ta yi ko kuma yace ka kunna mana wuta kaga in ta ci ne to asiri ne amma in ka kunna kaga bata ci ba ya ga yace wallahi shi ma bai sani bai san yadda aka yi ba kenan ba ya kira ni ba ya ce wani ya kunna wanda tana iya kama shi. ko kuma kaga wani Allah ta'ala ya bashi dama ya zo bakin ruwa babu kwale-kwalen da za ya ɗauka shi kawai a ga ya ƙetara ya wuce da ƙawahon shi kawai ya taka ruwa ya haka shi ma bai sani ba ba cewa ya ba kawai yana da wannan karama ba a'a kawai shi ma bai sai da aka yi ba kawai ya shiga ruwan ya wuce mutane na kallo shi bai ma san ya aka yi ba kuma sai da yi ba da kwale-kwale ba ga ya tsallake ba in wani ya gani ya ce da Allah kama ni wata rana ya ce da Allah kama ni mu tsallake ta kuna iya libewa kuwi gaba ɗaya ku kuli da cikin ruwa sau da ran nan ma Allah ne ya ga dama ya maka amma shi annabi yana yi cewa zo annabi yana cewa duk ku zo mu shiga ba wanda za a yi dacewa sai wanda Allah bai nufe shi da ƙetarewa lafiya ba amma kowa zai wuce ba shi annabi da abin da Allah ya bashi yana in ka zo kace yana sai ce eh yana yin shi ko in gwada ma to waɗansu sun kore sun ce babu karama amma karama ta tabbata Allah cikin alkur'ani ya bayyana mana da gurare da dama balamma ra'a zakariya alaihi salam yayin da annabi zakariya alaihi salam ya gama manna Allahu bi ala maryam abinda Allah subhanahu wataala ya kyauta da shi akan Maryam wa akram wa ma akramaha bihi da kuma abinda Allah ya karrama ta da shi min rizqihi alhani na arzikin Allah subhanahu wataala mai dadi hani an Mariya alladhi ataha wanda yazo mata bi ghairi sa'in minha ba tare da wani kokari da gare ta ba wala kasrin ba tare da aiki ba tama'at nafsuhu bil walad kawai sai ran annabi zakariya ta kwaita da samun da zikari ma Allah Allah ka bani da samu irin wannan da mai albarka hunalika da zakariya rabbahu ai da zakariya alaihi salamu rabbahu anan ne annabi zakariya wato ya kira Allah subhanahu wataala malicin shi an yarzuqahu zurriyatan tayyiba cewa shi ma Allah ya bashi arzikin zuri'a mai tsarki mai kyau mai tsafta يزعل الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي كانت امرأتي آكرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا هو وانا بلد tashi sake tashi take zaman ku jira ayo bai da ita bari mu gani tana yi ay qahiratul akhlaq mai sarkin halaye ce tayyibatul adab wadda take da ladabba kyawa litakmula ni'matud diniyya domin nema addini ta cika wa duniyawiya da kuma duniya abin nan nema ta duniya bihim a gare su fastajaba lahu du'ahu sai Allah subhanahu wataala ya karba masa addu'ar shi haka ne ko banadatu al malaikatu huwa qa'imun salli fil mihrab anna Allah yubashshiruka بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وبينما هو قائم يمن قال كرنت وانتن كيف يمن كرنت وانا ولي أتنجك وبينما هو قائم wani lokaci ko a lokacin da yake tsaye fi mihrabi a cikin wurin ibadan shi wurin sallar shi ya ta'abbadu li rabbih yana addu'a ga Allah subhanahu wataala yana bauta wa yatadarra kuma yana kaskantar da kanshi nadatul malaikatu sai malaiku suka kira shi anna allah yubashshiruka lalle allah yana maka albishir yana baka labari mai dadi abinda kake so allah zai baka yahya yahya Allah ce lam naj'al lahu min qabl samiya gabanin shi ba mu sanya mai wani takwara ba shine yahya da farko Allah ya kira shi da sunan Yahya li Yahya domin ya rayu kuna gane ku inna Yahya Yahya lalle Yahya zai rayu Yahya Yahya duk kalma guda ce in ta zo ne Irami ma wata canzawa musaddiqan bi kalimatin min Allah me gaskatawa ne shi da wata kalma daga Allah ai bi Isa alaihi salam zai gaskata annabi Isa alaihi salam shine kalma daga Allah li'annahu kana bi kalimati Allah domin annabi Isa ya kasance da mi da kalma ta Allah subhanahu wataala kuma inda Allah ya fara qalat rabbi anna yakunu li waladun ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون زام قليلا قبكنا sauraka annabi Isa alayhi salam ya kasance ne da kalma Allah kamar yadda kowa ma kowa ma da kalma Allah kowa da kun fa yakun ya kasance amma bayyana ma wani haka a cikin halitta yana nuna yana da wata kima da wata daraja wurin Allah ta musamman amma kowa da kalma Allah ya kasance domin Allah ya ce idza qada amra haka amran yace kowane irin al'amari ko kuɗi za a baka ko lafiya za a baka ko aure ko haihuwa ko aiki ko kasuwanci ko mi za kai ko tashi za kai kana tashi ne da kun fayku ko mi za kai wa sayyidan kuma Allah subhanahu wataala yana maka bishara da Yahaya zai kasancewa shugaba ayyasulu lahu min as-sifatil jamila zai faru gare shi daga cikin siffofi waɗanda suke masu kyau ma yakunu bihi sayyidan abinda zai kasancewa shugaba da shi yurjau ilayhi za a zaki komowa zuwa gare shi fil umuri a cikin al'amurra inda shugaba ne jagora ne wa hasura sannan kuma hasuru ne ananne ne ay mamnu'an abin hanawa ne min itiyarin nisa'i daga zakewa mata فليس في قلبه لهن شهوة cikin zuciyar shi ba ya da sha'awa ta ɗiya mata me yasa ishtighalan bi khidmati rabbih saboda shagaltuwa da hima Allah subhanahu wataala hidima wa qati da kuma biyayya ga Allah bai da lokacin mata muna gane ku to akwai bayan Allah ko wani wali da ya ga wata mace yana so aka ce mashi aka ce mai wannan ba ta sha'awar maza ba ruwanta da harkar ibada ce yace shi ma ya haka yake ba sai sadu su ta ibada yace ya gaya mata shi ma haka yake shi ma zai aure ta ne saboda auren na sunna ne wa nabiyyan min as-salihin harakan harakan ita harakan aure yinta ya yi rishinta yasa annabi ya yi ta saboda yinta ya fi rishinta yinta ibada ibada ce mai girma domin Allah ya ce a yi kuma rishin yin bayan dai za ka rike mutuncinka ka yi zamanka amma wani ya fi gani in kana da iyali za ka ci da su kaga za ka samu lada kuma za ka rage matan masu yawo cikin gari kaga ko dai ka kawo gidanka ka rage kuma Allah ta'ala ya sa kun kare kaga akwai zuri'a kirkin ka wani zai gaje shi a gani in ba haka ba shi kenan kirkin ka ya mutu ka mutu ya mutu za ka aure shi ya fi rashin yin shi duk da yake hukunce hukunce na biyo shi akwai lokacin da ba dole bane gare ka ko lokacin da yake dole ko lokacin da yake sunna ko lokacin da yake mubahi ne gare ka haka dai wa nabiyyan min as-salihin kuma Allah ta'ala yana maka bishara da cewa Yahya zai kasancewa annabi daga cikin bayan Allah na kwarai wa ayu bisharatin a'zam min hadha al-walad to wata bishara ce ta fi girma daga samun wannan dan alladhi hasalat al-bisharatu bi wujudi wanda bisharan ta faru da samun shi wa bi kamali sifatihi da kuma ainihi cikan siffofin shi wa bi kaunihi nabiyyan min as-salihin da kuma kasancewar shi annabi daga cikin wato annabawan Allah subhanahu wataala manya manya ya ya alayhi salam ana cewa kashin shi aka kuma aka sare kanshi kuma aka zo ana ta ana kwalla da kanshi an ce maharin kwallon kafa kenan kin labarai da ake bada ba san mai ingantin su ba gaskiya ne ko ko Isra'iliyat ne daga naka samu kwallon kafa a shekari da duniya ya wajen shekara dubu uku duniya ke ko dubu biyu ana karata haka dai wasu ke cewa su kuma sun ce an dai cire mai kai an kashe shi kamar yadda shi ma mahaifin shi kashe shi duk kashe su aka yi su biyu shi ma annabi isa ka ga an yunkurin kashe su duk zamani dai suka rayu shi ma an yunkurin kashe shi Allah ya dauke shi Allah ya hana bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya dauke shi ne zuwa gare shi da Allah ta'ala ya bar wani wanda yake kama da shi amma shi ba su taba shi ba Allah ya kare shi bani Isra'ila hatsabi bai ne قال رب أنا يكون لي غلام sai annabi zakariya ya ce ya Allah malicina anna yakunu li gulamun yaya ne yaro zai kasancewa gare ni wa qad balaghani al-kibar alhali tsufa ya same ni na tsufa kuma shi ya roka shi ya ce ba wa marati yaqir yace kuma matata bakarariya ce dama ita ko tana yarinya ma bata haihu ba fa hadani mani'ani kenan waɗannan abubuwa ne guda biyu masu hanawa masu hana haihuwa wa min ayyi tariqin ya rabbi to daga wace hanya ce hanyoyin da dai za su samu haihuwa gaskiya duk ba yiwa a haihu to ta wace hanya ce ya rabbi ya Allah yahsulu li zalika wannan zai faruwa gare ni ma ma yunafi zalika tare da abin da yake kore wannan qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha sai Allah ta'ala ya ce kamar dai haka ne Allah yake aikata abin da ya ga dama fa innahu kama tabat hikmatuhu kamar yadda hikima Allah ta kumshi jarayan al-umuri wa kana al-amra bi asbabiha da sababban su al-ma'rufa wanda aka sani ko an san mutum na samun haihuwa ne ta hanyar mace ko ba haka bane yawa sababin samun haihuwa ta hanyar in kana da mace ko in ka yi amfani da mace sai a haihu amma haka kawai a ce ga shiga samu da haka kawai yana faruwa Allah yana iya baka amma dai hikima Allah ta, hukunta cewa al'amurra suna gudana ne da sababinsu da waya ce mutum ya samu kudi haka kawai ba wani ya bashi ba ba aiki ya samu ba ba kasuwanci ya samu riba mai yawa ba haka kawai ka tashi kawai sai ka ga bancin ɗakin ka kawai ɗar mun kuɗi ga su ka buɗe akwati nan ma da ka gani akwai wahala Allah mai iyawa ne amma da da wahala ko wahala da wahala kawai da saba kawai ka ji kawai an kira ka an ce an doke ka aiki wuri ka baka kai takardun ka ba baka je nema ba wani bai gaya doke ka ba kawai a ce an doke ka aiki yana da wahala dole sai an yi ɗaya daga cikin wannan sai ka je wurin shugaban ma'aikatar ka ce kana so a ɗauke ka aiki ko inda ake aje takardu ka aje dan a ɗauke ka wata ma'aikata ko ba haka amma haka kawai kawai da safe sai a ce an ɗauke ka aiki kuma ana ma jiran ka aikin za ka hawaye ka san ka ce hanya da gaske ne al'amar haka Allah ta'ala ya gudanar da su sababbin su da aka sani fa innahu amma lalle qad yakhriqu zalika Allah yana iya keta wannan sababban da aka sani Allah ya wuce su gaba ɗaya domin shi ya halicce su gaba ɗaya me yasa da annahu al-fa'alu lima yuri domin Allah ta'ala mai aikata abin da yake so ya aikata ne mutane da yawa suna iya haka mutum da yawa yana iya lalaba aljihun shi kawai sai ya ji aga nawa ne ne nawa ne ne kawai ka lalaba ka ji kudi aljihunka kudinka ne ko nawa ba dai cintuwa ba ce saboda kai cintuwa cikinka kayan ga jikinka suke ba aje su kai karate ko wani ba da su ka kwanta ka tashi kuma ka ji kuɗi cikinsu naka ne ko kuma kawai ka tashi ka ji ka mahaddaci kawai duka Allah yana iya maka kawai ka ji ka ka haddace Qur'ani tas ka je wurin wa'azi ka gana ana aza alaran muni ka ce kai ma a rubuta sunan sabon alaran ma wanda ya san kai ce kai da aka yi wani karanta qur'ani to duka Allah subhanahu wataala mai iya yin haka ne amma dai galibi sai an sha wuya sai an badari an barana da an hana idanu bacci an hana hira da abokai da amannai da yan uwa da dangi an yi ta kwame kai na zafi sai an bar gari ma wani lokaci wannan sai a samu to amma Allah subhanahu wataala yayin da ya kasance mai yawa aikata abin da ya ga dama ne yana iya haka allazi wanda qadin qadatil asbab li qudratihi sabubba suna mika wuya ga ikon Allah wa nafazat fiya mashiyatu kuma mashiya Allah tana zarcewa a cikin sabubba wa iradatu haka nufin Allah subhanahu wataala fala yata'asa ala qudratihi shay'un babu wani abu da yake kiyama ikon Allah subhanahu wataala yace ya kiyarda da ikon Allah babu shi min al-asbab daga cikin sabubba walau balagat fil quwwati ma balagat koda sabubban sun kai inda suka kai na karfi inda Allah ya ce sai yayi abu to sabubban sai su tsaya قال رب اجعل لي آية يا النبي زكريا يتي يا الله أسنى من وتآية وتعلام ليحصل السرور دومن مرة تتبت والاستبشار لكم فريد شكي وإن كنت كود يكي ناكسا يا رب يا الله متيقنا يقيني لنا يبدأ ما أخبرتني به لأبنك بالي الأبادي به walakin nan nafsa sai dai rai ta farahu tana murna tana farin ciki wa yatma'innu alqalb kuma zuciya tana samun natsuwa ila muqaddimatir rahmati wal lutfi ya zuwa wato alamomin rahama da kuma tausayi abubuwan da suke gabata suke rige muna ganewa ko suna sa mutum ya farin ciki ji daɗi idan ka fara wucewa da wasu abubuwan minci ma za ka samu kaza qala ayatuka sai Allah ta'ala ya ce ma annabi zakariya alamaka Allah tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza shine kakkai ba mutane magana tsawon kwanaki uku sai dai nuni kawai miyadihi al-mudda to a cikin wannan lokacin udkur rabbaka kathiran kai ta ambatan Allah ambato mai yawa wasabbih bil ashi wal ibkar sannan kuma kai ta tasbihi saya da marice ay awalan nahari wa akhirahu farkon yini da karshen sa kai tai kai ta zikirin Allah amma magana da mutane ka bari wa muni amin al kalam sai aka hana shi magana fi hadhihi al mudda a cikin wannan lokacin wa kana fi hada sai ya zamanto a cikin wannan munasabatul li husulil walad dacewa da samun ɗa min baini shafi alkabir tsakanin tsohon da ya tsufa sosai wal mar'atil akir da kuma macen da ba ta yi wa kaunuhu la yaqdiru ala mukhatabati al-adamiyyin kasancewa shi baya da ikon yi ma mutane magana wa lisanuhu kasancewan harsan shi muntaliqun kuma yana sake bi zikrillah da ambatan Allah da tasbihi da tasbihin Allah ayatun ukhra nan ma wata aya ce mai girma bai iya ma mutane magana amma yana iya ambatan Allah ko ka mai magana sai dai ma nuni sai dai in in ko in ko in wani abu kake nema ga yake in sama yake nuna ma sama yake in kasa yake ci ma ga amma amma zikirin Allah sai ta yi ajalla subhanallah walhamdulillah yana ta yi amma magana kan Allah ya hana shi wa hina idin hasala lahu al-farhu wal istibshar a lokacin nan murna da farin ciki ya tabbata ga Annabi Zakariya alayhi salam wa shukrullahi da kuma godiyan Allah ko wa shakara Allah kuma ya gode ma Allah wa akthar min adh-dhikri wat tasbih kuma ya yawaita ambatan Allah subhanahu wataala bil ashaya wal ibkar da safiyoyi da barici kai وكان هذا المولود wannan abin da aka haifa ya zamanto min barakati maryam binti imran ya zamanto daga albarkan maryam ce da imran ala zakariya akan zakariya ita ce mafari saboda yadda ya ganta da mutunci da kirki da tarbiya sai fatan shi ma Allah ya bashi dan da zai samu irin wannan tarbiya kuma sai Allah ya bashi aljaza min jinsil amal wanda ma Allah kyakkyawan aiki Allah sai ya saka mashi kuma kaga ba ɗaya shi bace amma ya so ta abin da ake so kenan dan ɗa ba naka bane kakka ci mutum da shi kakka wulakanta shi kakka yi bakin cikin ci gaban shi da samun ɗaukaka shi kakka yarda in ka hana shi sai Allah ya hana ƴaƴanka kai ma mata na kowa ne kamar yadda Bahaushe ke cewa ya rungumi Maryam ya ɗauke ta an ba shi amana ya riƙe amana to sai Allah ya mai sakamako kyakkyawa sai Allah ya ba shi ɗa annabi kaga ƙarshen farin ciki kenan amma ka ɗa annabi kuma tun yana wa atainahu al-hukma sabiyya Allah ya ce mun ba annabi aya hukunci yana dan kararrabi yana dan yaro fa inna ma manna Allahu biya ala domin abinda Allah ya baiwa da shi akan ita Maryam min zalika rizqil hani na wannan arzikin wanda yake mai dadi alladhi yahsulu wanda yake faruwa bi ghairi hisabin ba tare da hisabi ba zakkarahu shine ya tunatar da shi wa hayyajahu shi ya zaburar da shi ala tabarru'i akan fadai wurin Allah su'ala da kuma roƙon Allah subhanahu wataala wallahu ta'ala huwa al-mutafaddil shi kuma Allah ta'ala shine ainihin mai falala bisabab da sababi wal musabbib kuma Allah ne mai kawo sababi da mafari kuma Allah ne ke yin mafarin walakinahu yuqaddiru umuran mahbubatan ala yadi man yuhibbu sai dai Allah yana kaddara al'amurra waɗanda suke abun kauna da su akan hannun wanda Allah yake so ba dan komai da yarfa Allah qadarahu domin Allah ta'ala ya kara mai daraja wa yu'azzimu ajrahu domin kuma Allah ta'ala ya kara bai lada mai girma haka Allah subhanahu wa ta'ala yake To, فنادته الملائكة من يشكم قال ربي أنا يكون لي غلام فقال زكريا من شدة فرحه جاء نبي زكريا سبدا أنا نمبرين شكل شيء ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آكل وكل واحد من الأمرين كما كون لديك تسكن على مرنا قدابي مانع من وجود الولد ميهانا سامن ناني ميهانا سامن هاي فكيف وقد اجتمعا وبلما بل بلنتنا ما kowane dai tsufa yana hana haihuwa tunan dai shekara 100 zai haihu kenan wake ko kuma macen da ba ta haihuwa ta shekara 90 dama ba ta taba haihuwa ko ita mace da mama wasu shekaru tana da wasu shekarun da in ta yi su shikenan ta gama haihuwa sai wata sarauta ta Allah. Ko ba haka ba? Mata kuma haihuwarsu galibi, galibi mace ɗanawa take haihuwa. Nawa take haihuwa? Ba su da yawa. Galibi mu muke magana, mu ce, ɗari ma Allah ya gada ba ba sai ba ta ba. amma ba amma maganar da muke mafi yawa sha biyu sha uku sha hudu su ne mafi yawa wata tana iya wuce nan wata wata ma ishirin ta yi kuma ta ce tana fata Allah ya ƙara mata a bbc ana tambayar ta ta ishirin ras suna da rai mata ce tana kamar Allah ya ƙaro mata bata gaji ba ta ce duk suna da rai maza da mata amma shi da namiji ba da iyaka sai inda mai ya kare ya yi washe ba ta kare galibi wani za ka ga hamsin wani sattin wani saba'in wani tamanin wani ɗari wani fiye da haka nan ma daga wani Allah ya bashi ya sun kai ɗari kuma duk suna da rai ba wanda ya mutu amma ba ya gane kowa cikinsu sun mai yawa ba ya rike yana ya gani ‘ya'yan za su shigo a ce kai ita kuma mutane ce babu mu ne ba sai sun wada sun an kuwa ne ta kuce ko kuma ya zo ya iska suna ta wasa cikin gida ce kuma ta kuma mutane sai na zamu bai san su ba daga an Allah ya baka haihuwa mai yawa sai dai kai ta addu'a kenan tarbiyyar su ma hita take da baka iya musu to sai kai ta addu'a Allah Allah ya kula maka da su tunda dai Allah yana son yawan haihuwa ko ba haka ba kai ta roƙo Allah Allah ya kula maka da su Allah ya baka iko bakin iyawarka abinda ya karanta kuma Allah ya kama ba haka ba abin ba ka iya shi Allahu ta'ala alama kira sallan mu cewa na abin yau fa akhbarahu Allah ta'ala mala yace sai Allah ya bashi labari anna hadha khariqun lil ada cewa lalle wannan ya ke ta al'ada fa qala sai Allah ta'ala ce kadhalika Allah yaf'alu ma yasha to kamar dai haka ne Allah yake aikata abin da yaso ya aikata fa kama annahu ta'ala kamar yadda ka san Allah ta'ala qaddara wujudal auladi ya qaddara samuwan iya bil asbab da dalilai da sababba allati minha wanda daga cikin su at-tanasul haihuwa ta hanyar haihuwa fa idza arada an yujidahu to kuma in Allah subhanahu wata'ala ya so ya samar da su min ghairi sababin ba tare da sababi ba fa'ala sai Allah ya aikata kuma inda aka samu Adam ba uwa ba uwa aka samu Isa da uwa ba uwa kaga babu abin da ya gagara Allah bi annahu domin shi lamarin yadda yake la yastasi alaihi shay'un babu wani abu da yake gagaran Allah to karfin Allah babu shi fa qala zakariya alaihi salam sai annabi zakariya mun ce Allah ya kara tabbata gare shi ya fada istijala dan neman gaugawa ya da al'amari ga wannan al'amarin wa yasul lahu kamalu tumanina domin kuma cikan natsuwa ta kara tabbata gare shi yana saura aka sai shiga cikin mai sauri zazzari da zumudi a yi maza wanda mutum bai gani ba da kurce shi an ce mai da tsufan shi za a samu ai kaga kuma tsufan kullum karuwa yake ya sa ya ce rabbi ja'alli ay ai alamatin Allah ka sanya mana wata alama ala wujudil walad akan cewa na samu da قال سي الله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا علامك علامة cewa ka samu da shine ba za ka yi ma mutane magana ba kwanaki uku sai dai nuni kawai ai yanhabisu lisanuka harshenka zai kiya an kalabihim daga yi ma mutane magana sai karin a rike shi tsaida shi daga magana min ghairi af ba cuta bace wala su'in ko ba wani mummuna abu bane wala taqdir baka da iko illa ala al-isharati war ramz sai dai akan nuni kawai zaka zanki nuna da kanka da da hannayenka dai zaka zanki nuna amma dai da baki kai magana ba zaka yi ko ka so kai maganan bayi ba to da kaga haka nan to matarka ta dauki juna biyu hada ayatun azima wannan alama ce mai girma Allah taqdir ala al-kalam kan cewa baka da ikon yin magana fi munasabatun ajiba malam yace anan akwai wata munasaba mai ban mamaki wahiya ita ce annahu kama yumna nufuzul asbabi ma wujudiha kamar yanda ake hana zarcewar sabubba tare da samun su muna gane sababi ana hana shi ga sababin ya samu amma kuma sai Allah ya hana shi ya aiki fa innahu yujiduha kuma Allah subhanahu wataala yana yin sabar da ita biduni asbabiya ba tare da sabubban ta ba ga sababi sababi shine aiki mutum nawa ke neman ilimi bai samu wallahi ina da yawa makaga sun ba hanya Allah bai rubuta sun samu ba domin Allah ya nuna shine mai bada ba sababin ke baka mutum nawa ke neman kuɗi ya gaji hakkarin shi da za ku samu ba sai wani abu sittin mutum na kowa na zai samu da kuma zai zo shekara biyu ko hudu zaman ce mai wannan yaran da afirka za ta karya ne karfin mana da kana ta wahala ba same ta ba kuma ka ce kana da miliyan ɗari yaro suka ba mutane wuri ya dulla zalika domin wannan ya nuni ala annal asbaba cewa sababba kulla dukkan su mundarijatun fi qada'ihi wa qadari tana shiga karkashin ikon Allah subhanahu wataala da kaddaran Allah famtana min al-kalam thalathata ayyam saboda haka sai ya ƙi yin magana tsawon kwana uku wannan ƙin yin magana na ibada ne Allah subhanahu wataala ne ya kame harshen shi ba zai iya ba وأمره الله تعالى كما الله تعالى يوم الجيش أن يشكره يقول مع الله ويكثر يويت من ذكره نأمة الله بالعشي والإبكار دمريشي لكم سابعا حتى إذا خرج اللوك تندى يفتو على قومه أكم متانيش من المحراب لقول صلش فأوحى إليهم سينوني زوى قريس أن سبحوا cewa ku yi tasbihi bukuratan to ya aka ya gaya musu da me ya gwada musu su yi tasbihi aka yi musu ko tarbi ke ga hannun shi ya ce ya aka yi da me ya gwada musu ishara ta ishara kamar yaya نعم ai awalan nahari wa akhirahu farko yini da kuma karshen shi abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan kuskure Allah ka yi mana Allah ka biya mana bukatun mu gaba da alkhairi Allah ka samu mutuwa da imani Allah ka raba mana asiri Allah ka samu ala gaba da Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ya Allah ka samu kari da duniya lafiya ya Allah Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare mana su ya Allah Allah ka kare mana su daga harara ƴan ta'adda da ƴan bindiga Allah Yahuda ka musu abin da ya dace da su ya Allah musguna wanda suke mu ƴan uwan mu Allah ka musu abin da ya dace da su ya Allah ka watsa su ka kaskantar da su ya Allah Allah ka wulakanta su ya Allah Allah ka tarwata su ya Allah Allah ka karya su ya Allah ka kawo karshen karfin da ke gare su ya Allah kuma Allah ta'ala babu abin da ya gagare ka ya Allah Allah ka jiro kanmu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka jiro kanmu ya Allah Allah ka ba mu الجنة Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna kare mu daga jahannama kare mu daga jahannama kare mu daga jahannama rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin